لله مانح الفضل والنجاة وعلى عباده المؤمنين المتقين المتمسكين بدينه النصر والفلاح وأوعد المتمردين على شرعه الطائعين لعدوه وعدوهم بالحرمان من التوفيق والإصلاح أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين يسر أسباب الفلاح في, في, في الدنيا والآخرة سبحانه وبحمده بالغدو والرواح وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله جعل الله اتباعه عنوان السعادة والفلاح اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وارتضى من أجبوا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه حق المراقبة وأديموا الشعور باطلاعه على جميع أحوالكم فاستحيوا منه حق الحياة تفلحوا وأصلحوا ما ظهر وما خفي من أموركم تنجحوا اتقوا الله واحفظوه يحفظكم عباد الله في القرآن الكريم آيات كثيرة مشتملة على صفات المفلحين وبيان نعوتهم وخلالهم وأوصافهم وأعمالهم فجدير بكل مسلم أن يتأمل كتاب الله وأن يعرف الفلاح منه وأن يهتدي بهداياته العظيمة وفي القرآن آيات كثيرة مخلومة بقوله سبحانه أولئك هم المفلحون أو بقوله لعلكم تفلحون أو مبدوءة بقوله قد أفلح وهي مشتملة على صفات المفلحين ونعوتهم جدير بنا أيها العباد أن نتأملها ونتدبرها كي نتعرف على تلك الصفات العظيمة ونستلهم من هدايات تلك الآيات ما يكون لنا سببا لنيل تلك الدرجات التي هي غاية وجودنا على المأمورة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan godiya marar iyaka ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina jan hankalinmu ya ko bayan Allah mu ji tsoron Allah baki ɗayanmu mu kiyaye shi hakikanin kiyayewa kuma mu dawwama da jin cewa Allah maɗaukaki yana sane da dukkan halayen da muke ciki ya bayan Allah ku ji kunyar Allah hakikanin jin kunya in kun yi haka za ku samu nasara da babban rabo ku gyara abin da ya bayyana da kuma abin da ya koyu daga cikin ayyukanku in kun yi haka za ku ci nasara ku ji tsoron Allah ku kiyaye Ubangiji Ubangiji zai kiyaye ku ya ku bayin Allah lalle a cikin alkur'ani mai girma akwai ayoyi masu yawa da suka kunshi siffofin masu cin nasara in an ce almuqihun ana nufin masu cin nasara falahi a larabci ko in ce abun malamai in suka ce alfala ana nufin hiyazatul khairi fi duniya wal akhirah mutum ya samu alheri a duniya da lahira ya samu alheri ya nesanta daga sharri a duniya a lahira kuma ya samu alheri ya nesanta daga sharri muna roƙon Allah ya ba mu alheri a duniya ya nesanta mu daga sharri a duniya a lahira kuma Allah ya nesanta mu daga babban sharri shine shiga wutar jahannama Allah ya ba mu babban alheri shine shiga aljanna ya ku bayan Allah waɗannan ayoyi sun ƙunshi siffofin mutanen kirki masu cin nasara masu rabauta duniya da lahira sun bayyana siffofinsu da halayensu da ɗabi'unsu da ayyukansu wanda ya kamata da kowane mutum musulmi ya yi tuntuntuni a littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dubi ya kai ya kawo da tunaninsa akan alkur'ani mai girma har ya san waɗannan siffofi na mutanen kirki kuma sannan ya shiryu da waɗannan wato karantarwa na waɗannan ayoyi kamar yadda a cikin alkur'ani za mu lura Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe wasu ayoyi ma'ana a ƙarshen wasu ayoyi an ƙarƙare su da faɗin Allah ula'ika humul muflihun bayan an faɗi wasu siffofi sai aka ce masu wannan siffa su ne masu rabauta masu samun rabo duniya da lahira a wasu ayoyin kuma mu ji la'allakum tuflihun ko kwa rabauta ko kuma ka ji ayar an fara ta da faɗin Allah qad aflaha sai kuma a jero siffofi waɗanda Allah madaukaki yake so mu siffantu da su waɗannan siffofi siffofi ne na masu rabauta da bayanin halayensu wanda ya kamata duk mumini dukkan bayan Allah mu lura da waɗannan siffofi don mu ɗauki hanyar da za mu siffantu da waɗannan siffofi domin mu san waɗannan siffofi masu girma kuma sannan daga waɗannan ayoyi mu ɗauki darasi domin mu ɗauki hanya da za ta kai mu ga gaci wajen siffantuwa da waɗannan siffofi waɗanda cin nasarar nan fa a duniya da lahira shine sababin halittar mu a wannan duniya in ka zo ka rayu a wannan duniya kuma ka bar ka koma ga Allah ba tare da ka ci nasara ba to za ka yi da na sanin ina ma ba a halicce ka ba ba ka yi nasara ba in ka zo ka rayu a duniya ka ci ka sha ka samu jin daɗin duniya amma kuma ka koma lahira ka shiga wutar jahannama babu nasara babban nasara ita ce ka ci nasarar nan ya zama ka shiga aljanna to waɗanne siffofi ne Allah maɗauki ya ambata mana a cikin alƙur'ani na masu samun babban rabon nan a duniya da lahira daga cikin waɗannan siffofi babba daga ciki shine ingancin imani sifhatu imanihim wa salamatu aqidatihim wa husnu a'malihim wa taqarrubihim ila Allah tabaraka wa ta'ala imanin su waɗannan bayin Allah masu rabauta su zama masu imani da aqida mai kyau kuduri mai kyau a zuci yadda da Allah yadda da mala'iku yadda da littattafai yadda da manzanni yadda da ranar tashin alkiyama yadda da kadda da kuma kyakkyawan aiki in aka samu wannan da kuma kusantar ubangiji subhanahu wata'ala to da wannan za a samu babban rabo Allah subhanahu wata'ala a surar farko bayan fatiha suratul baqara da ya siffanta wannan littafi da yake zalika alkitabu la raiba fihi sai kuma yace hudan lil muttaqin wannan littafi shiriya ne ga masu bin dokokin Allah su waye su allazina yu'minuna bil ghaib waɗanda suke imani da gaibi babban gaibi shine Allah subhanahu wata'ala da ba ma ganin sa babu wani gaibi da ya kai Allah mai imani da Allah da imani da dukkan abin da Allah ya wajabta a imani da shi na daga abin da ba ma gani da idonmu shine gaibi imani da Allah imani da mala'iku da ya shiga cikin wannan imani da ranar ƙarshe sannan kuma yake wa yuqimuna sala sai kawo misali na aiki aikin kuma aikin jiki wa yunna razaqnahum yunfiqun sai ya kawo kuma ibada maliya wato ibada ta dukiya aiki na jiki da kuma aiki na dukiya sannan sai ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayk sune kuma wadanda suka yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka shine al-iman bil kutub وما أنزل من قبلك ده أبين ده أكسوكر واتو جبانك سيشي وبالآخرة هم يوقنون كما سو ما في يقيني نباتا كوكونتو dangane da cewa za su haɗu da Allah rana tana zuwa za a bar wannan rayuwar duniya za ta ƙare za a koma zuwa ga Allah babu abin da za a yi lissafi da shi ran da aka koma zuwa ga Allah kuma sai ayyukan mutum sai Allah ya ce ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun waɗannan wanda ka ji masu imanin nan gyararre kin tsatse aqida mai kyau da aiki mai kyau to su ne waɗanda suke kan shiriya daga ubangijinsu kuma su ne masu cin nasara duk wanda bai sassanci da wannan sifar ba to baya cikin almuflihun siffa ta biyu ta masu rabauta ya ku bayan Allah ita ce tsananin soyayyarsu da kuma girmamawarsu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya wadda take haifar da ka girmama manzon Allah wato allati tukmiru ta'zimahu wa tawqirahu wa ittiba'ahu wa luzuma sabihi alayhi salatu wassalam wato soyayyar da take ladunta maka ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganarsa ta fi taka maganarsa ta fi ta malaminka maganarsa ta fi ta duk mutumin da take girmamawa a duniya to sai ka samu wannan siffar sannan za ka zama cikin al-muflihun sannan ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuci ka girmama shi a aikace in yayi umarni ka bi in yayi hanin in yayi hani ka hannu kuma sannan ka lazimci hanyarsa hanyar da ya zo da ita daga Allah ita ce kadai ba wai kai yake daga cikin hanyoyi ba masu kyau a'a ita ce kadai hanya mai kyau sai ka bar duk wata hanya da ta saba mata ka zo ka bi tasa sannan za ka zama cikin almuflihun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي أنزل معه سيدنا أولئك هم المفلحون su ma sai siffanta su da cewa ma'abuta rabauta ne su wane ne alladina amanu bihi waɗanda suka yi imani da shi manzon Allah annabiyul ummi da ambatan sa yake ya gabata a wannan ayoyi na suratu al-a'raf wa azzaruhu suka karfafa masa wa nasaruhu suka taimaka masa واتبعوا النور الذي انزل معه كما سكا في حسن لن اكا توكر مسا شين القران da kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to duk wanda suka yi haka ulaika humul muflihun sune masu rabauta na biyu kenan na uku daga sifofin masu rabauta tazkiyatuhum li bawatinihim wa sara'irihim tsarkakewar cikinsu da wajensu ka tsarkake sirrinka sirrinka da Allah abinda duk duniya babu wanda ya sani sai kai na abinda kake aikatawa to ka tsarkake shi ka yi abu mai kyau wannan shine zai sanya ka cikin masu rabauta kada ya zama ana ganin ka a bayyane mutumin kirki amma a boye kana aikata abubuwan da Allah ya san ba masu kyau bane kai ma ba za ka so a san su ba waɗannan miyagun abubuwa ne ka tsarkake zuciyarka daga siffofi makaskanta da ɗabi'u da ta'adu waɗanda suke abin zargi to a lokacin za ka zama cikin almuflihun Allah maɗauki ya ce qad aflaha man tazakka wanda ya tsarkaka to lalle ya samu rabauta kaga qad aflaha sai aka kawo siffar man tazakka wanda ya tsarkaka ai zakka nafsahu a wata ayar kuma Allah ya ce qad aflaha man zakkaha lalle wanda ya tsarkake zuciyarsa to lalle ya rabauta wa qad khaba man dassaha wanda ya dulmushe zuciyarsa ya dulmufa kansa cikin bala'i da sabon Allah kuwa to wannan ya tabe yayi asara siffa ta gaba ta siffofin masu rabauta ita ce tahqiquhum li taqwallahi azza wa jalla wa mujahadatuhum anfusahum tabbatar da takawa tsoron Allah a zuciya wanda ma'anarsa dama shine bin dokokin Allah da sanya iyaka tsakaninka da azabar Allah sannan kuma ka yaƙi zuciyarka daga barin dukkan abin da ba shi da kyau wanda Allah ba ya hana domin me don ka samu wasila ilaihi zuwa ga Allah madaukaki ka samu kusanci zuwa ga Allah Allah madaukaki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi shi ma sai ce ne la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku nemi hanya ta neman kusanci zuwa ga Allah kuma ku yi yaƙi fi sabilillah ku yaƙi zukatanku kuma ku yaƙi abokan gaba don ku yi ne la'allakum tuflihun ko sa ko a samu babban rabo daga cikin siffofin su har yanzu ina yatuhum bis sala kiyaye wasu ga sallah siffar masu rabauta ran kiyama sune kula da sallah kiyayensu ga sallah muhafazatan wa khushu'an wa bughduhum an al-lagwi sama'an wa julusan wato zama suna kiyaye salloli daga an kira sallah sun bar dukkan abin da suke sun tafi zuwa ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a cikin kiran sallah aka sanya lafazin hayya alal falah bayan an ce hayya alal salah babu wani abu da zaka samu rabauta a cikinsa irin in an kira sallah ka bar dukkan abin da kake yi ka zo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dan ka samu wannan babban rabo da kuma ba da zakka da aka farlanta musu da kiyaye farji su ne santa kansu daga dukkan abin da yake Allah ya hana a yi shi da farji zinace zinace liwatsu madugo fyaɗe da 'ya'yan mutane da dukkan ayyuka da ake yin su da farji a nisance su babu abin da za su da farjin su sai abin da Allah maɗauki ya halatta musu to wannan shine abin da Allah ya siffanta mara bauta waɗanda za su rabauta duniya da lahira yake cewa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ko da an yi zancen sallah waɗanda suke da kaskantar da kai a cikin sallar su والذين هم عن اللغو معرضون wanda in sun ga wargi da wasa sai su duk kau da kansu ba ka ganin su a gurin zub da mutunci da wasa da abin da ba shi da kyau da ba a ganin masu mutunci a wurin to ba za ka gan su a wurin ba sannan kuma su ne masu aikata zakka ma'ana masu ba da zakka sannan wallazina hum li furujihim afidun waɗanda suke kiyaye farjin su illa ala azwajihim banda kan matansu matansu da abin da damar su ta mallaka na bayi a lokacin da yake akwai bayi to shi ne kawai abin da ya halatta su amfani da shi ko su amfani da farjin su wajensa Allah madauki ce fa innahum ghayru malumin waɗanda suka tsare farjin sunan to ba abin zargi bane sai Allah ce faman yatawa wara zalika fa ulaika humul azun wanda suka yi wani abu banda wannan ko da bangaren jikinsu ne suka yi wasa da shi suka fidda suka biya bukatar su to wannan sun shiga cikin al'adu waɗanda suka keta haddin Allah sai ce wallazina hum li amanatihim wa ahlihim ra'un daga cikin siffar masu rabauta sune waɗanda suke rike amana in an ba su amana ta shugabancin al'umma an ba su amana ta jagoranci an ba su amana ta ajiye dukiyar al'umma an ba su amana ta tarbiyyar 'ya'ya an ba su amana ta zauna ta zama da matansu zama da matansu ita ma amana ce an ba su amana ta kiyayewa dukiya da kiyaye haƙoƙin makota da sauransu an ba su amana ta zama da iyayensu da 'ya'yansu duk wannan amana ce to suna kiyayewa sannan su wallazina hum ala salatihim yuhafizun sannan su ne waɗanda suke kiyaye sallolinsu sai sai ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun akwai wasu siffofin dole saboda lokaci mu tsaya nan amma ko sama sama kawai mu ambace su banda ayoyin daga cikin siffofin waɗannan muflihai akwai zikirullah yawan ambatan Allah wadkurullah kafiran la'allakum tuflihun Allah madauki ya ambaci kuma har yanzu tuna ni'imominsa ka tuna ni'imar Allah ita ma kuma ka gode wa Allah akan ni'imar da ya maka ita ma siffa ce ta masu rabauta fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun sannan daga cikin siffofin waɗannan mutane masu rabauta bambanta tsakanin halal da haram ka gane wannan halal ne ka nema ka biɗa ka gane wannan haram ne ka rabu da shi Allah madauki ya gaya mana قل هل يستوي الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث da mummunan abu da mai tsarki mai daɗi ba ka zama ɗaya walau a ajabaka kafaratul khabith ko da yawan wannan mummunan ya yawaita kada ya ruɗe ka ka bi abin da yake daidai ka tsaya ga halaliyarka kada ka bari ka bi abin da yake haramun ne da aka wato haramta maka ko abu mara tsarki kar ka bi shi fattakullaha ya ulil albabi shi ma nan sai Allah ya ce la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ya ku masu hankali ko kwara bauta siffa ta ƙarshe nisanta su da neman hanyar abinci wadda bata halatta ba Allah madauke ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afatan ya ku wadanda suka yi imani kar ku ci riba da ake ninkawa ninkin ba ninki wattaqullaha ku ji tsoron Allah nan ma sai Allah ya ce la'allakum tuflihun ko kwara bauta siffofin dai suna nan da yawa na ƙarshen su da zamu tsaya a kai shine nisanta su daga dukkan wani aiki daga ayyukan shaidan duk abin da shaidan ne ya zo maka da shi yi watsi da shi ya ayyu allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan duk waɗannan abu da kaji da giya da shasha da kibau waɗanda ake na ƙuri'a da kuma bautar gumaka da ake kafawa duk waɗannan ayyuka ne na shaitan sai Allah ya ce fajtanibuhu la'allakum tuflihun muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana akan nisantar dukkan abin da yake zai hana mu samun rabauta a duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك كسامو cikin masu rabauta duniya da lahira Allah ka sanya mu cikin mutanen kirki salihan bayi masu tsoron Allah masu riko da addinin Allah masu biyayya ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka tura mu akan tafarki madaidaici Allah kada ka batar da mu saboda sakon mu Allah kada ka batar da mu saboda zalincin mu Allah ka shirye mu ka shiryi iyalan mu ka shiryi iyayen mu ka dora mu akan tafarki madaidaici duk abin da zai zama sababi a gare mu a duniyan nan mu rabauta a lahira ma mu rabauta mu nisanci sharri mu samu alheri a duniya mu nisanci sharri mu samu alheri a lahira ya Allah ka tabbatar da mu a kansa Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka taimaki shugabannin mu akan dukkan abin da ke alheri ne dukkan abin da ke sharri ne Allah ka nesanta su daga gare shi Allah ka kama hannunsu ka dora akan abin da ke daidai duk abin da ke ba daidai bane kuma Allah ka kaɗe tunaninsu akai Allah duk abin da zai kawo mana wargajewar ƙasar mu Allah kai mana maganinsa Allah ka kaɗe shi da masu kintsawa da masu taimaka musu da masu ƙoƙarin su hana zaman lafiya da masu kashe-kashe da masu sace-sace ya Allah kai mana maganin su Allah ka ba mu zaman lafiya ka tsare mana rayukan mu ka tsare mana dukiyoyin mu ka tsare mana wuraren ibadar mu ka hada kanmu yadda za mu biyayya gare ka mu bauta maka mu yi biyayya ga banganka sallallahu alaihi wasallam wa aqim da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin